الحمد لله رب العالمين ملء السماوات وملء الأرض وحيثما توجه الإنسان وعينما تقر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسفيه ومختاره من خلقه وخليله وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وتسليما وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته وصحابته تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون في توالي الأعوام عبر وتذكرة للمتذكرين وفي الأرض آيات للمتبصرين سنوات تمضي على العباد وأيام وشهور تنقضي على الأعمار والعاقل من جعل هذه الآيات سبيلا للتفكر يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لإبرة لأولي الأبصار أي غفلة أعظم من أن تمر الأعوام وتنقص الآمار ولا يتعثر النفوس ولا تتعذ القلوب إن مضي السنة أيها المسلم يعني زوال أكثر من ثلاثمائة يوم قد مضى من عمرك به ابتعدت من دنياك وتقربت من قبرك وآذان بلوغ حساب فينبغي أن يكون لهذا عطر في نفسك ومراجعة في حسابات وكل ذلك حدث يتذكر به الإنسان إلى مصير إلى مسيره الأبدي والفناء الدنيا وأنه ميزان بانقضاء الزمان والأديان وزوال الدنيا ونهاية الأعمار ولكن لما رانت الغفلة على قلوب وأثقل حب الدنيا وكوائل النفوس ركضة ركنا لها وظننا أننا فيها مخلدون أيها الإخوة في الله إن تقارب الوقت والزمان وسرعة مرور وسرعة مروره علامة على قرب قيام الساعة وقد أخرج إمام الترمذي رضي وقد أخرج إمام الترمذي عن عنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالزمرة في النار وفي رواية وتكون الساعة كاحتراك الصفحة أي الورق الجريد ورق الجريد اليابس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقارب الزمان ويفيض العلم ويقبض العلم وتظاهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج قال وما الحرج يا رسول الله قال القتل القتل فهذه علامة من علامات الساعة إذا أننا نشهد وقوعها ونراها واضحة جلية فالوقت يمر على الناس بصورة سريعة فلا بركة في الوقت حتى يخيل إلى واحد منا أن ساعة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم وهذا ما وصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن هاجر رحمه الله تعالى وقد توفي سنة اثنين وخمس وثمانين مئة قال قد وجد ذلك في زماننا هذا فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في أثر الذي قبل عصرنا هذا انتهى كلامه رحمه الله قلت كيف لو رأى زماننا اليوم فنحن نشهد بوضوح هذا المعاني لتقارب الزمان فلا يوجد بركة في الوقت وأصبح الناس يتحدثون عن السنوات وكأنها أشهر ناهيك عن الأيام والأسائل عباد الله ومتى تنصرف في هذه الأيام وسنسأل يوم القيامة بين يدي الله تعالى فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن عمله ماذا عمل به وعن علمه ماذا عمل به أخرجه الترمذي قال حسن البصري رحمه الله تعالى يا ابن آدم إنما أنت أيام إذا ذهب يوم ذهب بعضه ولهذا كان السلف رحمهم الله لا يندمون إلا على فوات الوقت قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غرب الشمس نكف فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي عباد الله عباد الله عليكم بتقوى الله في سركم وجهر في سركم وعلانيتكم قال فضيل بن إياد لرجل كم أتى عليك قال ستون سنة قال فأنت منذ الستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون فقال قضي أتعرف تفسير قولك إنا لله وإنا إليه راجعون قال فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجعون فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليئد لسؤال جوابا فقال الرجل فما الحيلة قال يسيرا قال ما هي قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى فإنك إن أسعت فيما بقي أخذت وما مضى وما بقي والأعمال بكواتم عباد الله قال الحكماء الدنيا ساعة فجعلها طاعة ذكر سبحانه وتعالى أحوال الناس يوم القيامة ولم ي... وهم يعترفون ما لبثوا في الدنيا غير ساعة قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد كثر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وقال تعالى يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفقون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال قال دخل عمر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله تعالى صلى الله عليه وآله وسلم وهو على هتير قد أعثر في جنبه فقال يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا فقال عليه الصلاة والسلام ما لي ولا الدنيا إلا تراكب استظل تحت شجرة ثم راها وتركها وعنه وعن, وعن ابن عب وعن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو آجر السبيل فالإنسان في هذه الحياة كمسافر قال ابن قويم رحمه الله تعالى الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين وليس لهم حتى رحالهم إلا في الجنة أو النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدف إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد yabo da godiya su tabbata ga Allah makaɗaici marin jayi shine ma'aunin da ke cika sammai da kasai da kuma dukkan abin da ya so mabuwayi da ɗaukaka ina mai shaidawa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya sannan ina mai shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne sannan zaɓaɓɓe shine ainihin tatacce kuma zaɓaɓɓensa daga cikin halittunsa gaba ɗaya sannan kuma baje daɗinsa ina mai shaidawa lallai annabi muhammad ya isar da manzanci sannan ya miƙa amana zuwa ga waɗanda ya dace a baiwa amana sannan kuma ya yi nasiha zuwa ga al'umma sannan allah ya yaye a sanadiyarsa dubbai na dubu na kafirci da shirka maza Allah ya mutu ya bar duniyan nan ya bar al'umman musulmi akan hanya faratas daranta da kuma yininta wato daranta kamar yininta yake babu mai sarkacewa daga wannan tafarki na annabi sallallahu alaihi wasallam sai wanda yake hallakakke tsira da amincin Allah da sallama wasu da albarkokinsa su tabbata a gare shi da kuma ahalin gidansa da sahabbansa tare da sallamawa wadda take mai yawan gaske ya kuwa bayan Allah ya ku taron musulmi lalle cikin wucewar kwanaki da kuma shekaru akwai abin lura da kuma tunasarwa ga dukkan wanda ke bukatar wa'azi sannan haka a cikin ƙasa da muke takawa akwai abin lura ga dukkan wanda ke kula da al'amura shekaru suna ta wucewa a kan bayi kwanaki kuma suna ta wucewa haka watanni suke ta karewa karewar kwanaki da karewar watanni alama ce da take nuna cewa shekarunka suna karewa lalle hakika mai hankali shine wanda ke lura da irin waɗannan lokuta da irin shekaru da suke wucewa sai ya sanya shi ya zanto dalili mai girma da zai ɗauki wa'azi kuma ya yi tunani cewa watan wata rana zai koma zuwa ga Allah Allah maɗaukakin sarki yana jujjuya dare da kuma yini duka wannan domin ya kasance aya abin lura ga masu hankali wace gafala ce ai babu wata gafala mafi girma wadda take kasancewa a kan ɗan adam wanda lokacinsa da kwanakinsa suna taucewa shekarunsa suna ta raguwa adadin watanni da aka eba masa da shekaru suna ta raguwa kullum rana ta fito da kullum gari ya waye kwanakinsa suna karewa amma tattare da haka wannan baya tasiri a cikin rayukan musulmi sannan kuma zukata ba sa ɗaukan wa'azi hakika ya ku bayan Allah wucewar shekara da kuma shuɗewar kwanaki wannan yana nuna cewa muna yin ban kwana ne da duniya ya ku bayan Allah ku sani cewa wucewar shekara wato sama da adadin kwanaki ɗari uku da ɗoriya su wuce wannan fa alama ce da ke nuna kana yin bankwana da duniya ne da kwanan shekara wato kwanaki ɗari uku da wani abu sannan kuma kana kusantar kabarinka da adadin waɗannan kwanaki guda ɗari uku da suke hakika wannan wa'azi ne wanda yake mai girma ga dukkan wanda yake mai hankali wannan yana nuna wato mutum yana kusantar kabarinsa ne a yayin da duk shekara ta ƙare da yawan adadin kwanaki uku, sannan kuma ana yi masa yekuwa da cewa yana kusantar hisabinsa da adadin waɗannan kwanaki waɗanda suke uku. ya dace ga dukkan mai hankali ya zanto wannan lokaci ne wanda zai zauna ya yi tunani a cikin zuciyarsa sannan kuma ya yi makansa hisabi cikin waɗannan kwanuka waɗanda suka wuce dukkanin waɗannan shekaru da rana da take fitowa da watanni da suke karewa tunasarwa ce ga ɗan adam cewa lallai hakika yana kan hanyar komawa zuwa gidansa na gaskiya sannan kuma yana nuna alama ce da ke nuna karewar duniya sannan kuma wani mizani ne wanda mai hankali zai rika aunawa yana gane cewa lallai zamani da kuma kwanaki da lokuta yana tafiya ne zuwa ga wani lokaci da Allah ya sanya masa sannan haka wani mizani ne da ke nuna gushewar duniya da kuma ƙarshen shekaru ga baki daya amma tare da haka saboda gafala da kuma tabo na ainihin rashin tsoron Allah da ya kwarara a cikin zukatanmu da yadda duniya ta girmama a cikin zukatanmu sai kasance zukatanmu sun karkata matukar karkata sun manta da irin waɗannan kwanaki masu yawa da suke wucewa sai muke zancen cewa kamar za mu dawwama sai ka ga mutum shekara ta wuce har murna yake yi yana biki wai bikin tunawa da ranar da aka haife shi ko bikin tunawa da sabuwar shekara da ta shiga ko bikin tunawa da wani abu makamancin wannan amma ya mance yana yin bankwana ko ya yi bankwana da duniyar da yake zaune a cikinsa wato da sama da kwana 360 kuma ya ƙara kusantar kabarinsa da kwana 360 da wani abu ya ku taron 'yan uwa musulmi lalle hakika kusantowar lokaci da kuma zamani ta yadda lokaci yake da gaggawa wannan wata alama ce da take nuna wato ainihin kusantowar ranar tashin kiyama imamu turmizi ya rawaito hadisi daga anas bin malik Allah ya yarda da shi yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace kiyama ba za ta tashi ba har sai lokaci ya zama dan kankane wato an kusanto da lokaci ya zanto lokacin ya zanto bai da albarka sai ya kasance shekara ta zama kamar ainihin wata ɗaya ne wata kuma ya zanto kamar sati ne sati kuma ya zanto kamar ainihin kwana ɗaya kwana ɗaya sai ya zanto kamar sa'a guda sa'a guda kuma sai ta zanto kamar mutum ya kara kirare ya sanya masu wuta daidai gwargwadon ƙonewar wannan iccen kamar daidai lokacin ainihin sa'a guda kenan a cikin wata ruwaya maza Allah ya ce kamar mutum ya samu takarda fara irin wannan sai ya kyarta mata a shana iya lokacin da za ta ɗauka kafin ya ƙone haka sa'a za ta zama wato haka awa guda za ta zama saboda gaggautowar lokaci dukkan mai hankali kuwa idan ya duba zai iya fahimtar wannan magana da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa imam abu huraira ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zamani zai kusanta idan kiyama ta kusa daga cikin abin da zamani idan ya kure zai kasance shine wato lokaci zai zanto babu albarka a ciki zaga ga lokaci kamar kibtawa idan ya riga ya wuce abu na biyu manzo Allah yake cewa za a karanta ilimi abu na uku manzo Allah yake cewa za a karbe ilimi ga baki da ba wai za a karbe ilimin ya zanto babu ba a'a za a karbe ilimin ta hanyar mutuwar manyan malamai sai ya zanto an bar mutane waɗanda ba su yi sani ba ake tambayar su kuma suna ba da fatawa a bisa jahilci wannan kam ya riga ya fito fili idan ka dubi abin da ke faruwa a yau da kuma abin da ke yaduwa sannan maza Allah yake cewa sannan fitintinu za su bayyana iri-iri fitina iri-iri fitinar dukiya fitinar mata fitinar rayuwa fitina ainihin zaman duniyar ma fitina iri-iri ga sanan daga wannan sai ba daga wannan sai wannan sannan maza Allah ce za a je ba tsananin rowa a cikin zukatan mutane sannan kuma za a yawaita kashe-kashe shine aka tambayi maza Allah menene alharaj sai maza Allah ya ce kisa kisa kisa wato duka waɗannan alamomi ne da suke nuna alamar tashin kiyama da kuma gaskiyar manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin idan ka duba yau wanne ne daga cikin waɗannan abai bai faru ba kusantowar zamanin ne bibiyar da shekarar mu ta zama kai ka ce wata biyu ne ko wata uku ga sha shekarar ta wuce yanzu daga ramadan zuwa yanzu ka duba har an samu kwana nawa kusan kwana ɗari ake nema daga ramadan zuwa yanzu ko kwana sama da ɗari ma ake nema to sannan kuma ka duba yadda ilimi ya zama a tsakanin mutane a yau sannan kuma ka duba yadda manyan malamai suke ta mutuwa a karnin da ya gabata kuma har yau idan ka duba ba a samu waɗansu waɗanda su maye gurbinsu ba sannan kuma bayan haka nan ga fitintunin nan a fili sannan bayan haka kuma ga rowa a tsakanin mutane duka wannan idan ka duba alama ce wadda take nuna gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato wannan hakika abin da muke gani muna ganin sa a fili cikin aukuwar dukkan waɗannan agaiban a fili a zahiri a ya kasance lokaci a yau yana wucewa da wata irin sura wanda take mai gaggawa za ka iske kamar an cire albarka ne a cikin lokaci yau juma'a yanzu ana kaiwa gobe jibi da an kai litinin sai ga juma'a ta sake zuwa haka lokaci yake ta tafiya har yakan yi ma mutum ɗan adam ɗaya daga cikin mutane ko mutum zai lokaci zai ke masa woguwa yake ganin cewa ai shekaran ma kamar wata ɗaya ne ko wata ɗayan kamar ainihin sati ɗaya ne ko sati ɗayan kamar ainihin rana ɗaya ne yanzu ka duba kamar jiya ake maganar zaɓe zaɓe zaɓe ya zo har ya wuce kamar jiya ake maganar rantsuwa rantsuwa har rantsa yau kusan shekaru kwana ɗari ake nema haka rayuwar take karewa ɗan uwa musulmi wannan shine abin da maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wasafta mana ibn hajar Allah ya kansa da gafara da yazo sharhin wannan hadisi yake cewa haƙiƙa mun ga yadda lokaci yake wucewa a wannan zamani namu sannan mun ga yadda kwanaki suke wucewa da sauri irin lokaci ko irin wucewar da ba mu gani ba ko ba mu ji labari ba a lokutan magabatanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya wannan ita ce magana da ibn hajar ya faɗa Allah ya ji kansa da gafara to ya za ka ce kuwa da a ce yau zai ga irin yadda zamaninmu yake tafiya a yau domin yau idan ka duba muna gani a fili yadda kwanakinmu suke ta tafiya da kusantowar lokaci za ka iske kawai lokacin ba albarka kafin kai wani abu kawai lokaci ya riga ya yi mutane sun waye gari suna ta taɗin shekara shekara ashirin ake magana a yau sai ka iske cewa kama ainihin shekara biyu ne shekara ainihin goma sai ka iske kama ainihin wato wasu 'yan watanni ne da suka wuce duk kawai daga dawowar siyasa zuwa yau kai ka ce shekara biyu ne ko shekara uku amma ga shi har an share shekara ashirin wato har da wani turiya da wasu watanni a kai ya ku bayan allah ku sani cewa wucewar shekarun nan da kuma wucewar kwanakinmu wato dukkaninsu aka ban tambaya ne ranar tashin kiyama Allah ta'ala zai tambaye mu dangane da su ma'azu bin jabal yake cewa Allah kara masa yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mutum idan ya tashi daga kabarinsa ba zai iya motsa duddugensa ba wato ba zai iya tafiya ba a farfajiyar kiyama har sai ya ansa tambayoyi guda hudu wato wannan sai yake bada tambayoyi ɗaiɗaiɗaiɗai guda takwas suke jiran kowane ɗan adam tambaya ta tara ita ce wanda babu wanda za a mawa sai kafiri tambaya guda hudu a cikin kabari tambaya guda hudu in an tashi a farfajiyar kiyama kafin mutum ya motsa kafarsa sai ya ansa waɗannan tambayoyi tambaya ta farko za a tambaye shi akan shekarunsa ya akan ya gabatar da shekarunsa shekara sittin. shekara hamsin shekara saba'in da aka bata wane kai aiki kai mai ka gabatar a cikin wannan shekarun tambaya ta biyu shine ainihin rayuwa samartaka ka shekarunka na samartaka shekarunka wanda suka fi kowane lokaci tsada daga shekara sha takwas zuwa shekara arba'in da biyar ko zuwa shekara hamsin waɗannan su ne shekarun da suka fi tsada a cikin rayuwarka shekara talatin da biyar ko shekara ashirin da bakwai ko shekara ashirin da biyar kamar yadda malamai suka tattauna menene ka aikata da su a lokacin da kake gaba kuruciyarka tambaya ta uku za a tambayi mutum dukiyarsa ya aka ya same ta kuma a ina ya batar da ita dan adam yana son ya tara dukiya da yawa to amma kuma tara dukiya ba yawan adadin hisabi kenan mutum ma ba zai motsa kafar ba sai ya faɗi duk adadin dukiyar da aka bashi da taro da titi da kwandala da sai ka yi bayani daki daki ya aka ka samu bayan kai bayani kuma sannan a tambaye ka ya aka ka kashe ke zama Allah yake cewa waɗanda do aka ba su da yawa a yau to a gobe kuma su ne za a ba su kaɗan waɗanda kuma aka ba su kaɗan a yau to a gobe kuma su ne masu yawa domin idan dukiya ce kaɗan to hisabi ma bincike zai yi kaɗan amma idan dukiya ce yawa to lokacin nan kuma bincike zai yi yawa sai dai idan an yi aikin da Allah yake da ita tambaya ta hudu ta ƙarshe shine za a tambaye shi akan ilimin da aka bashi ba wai sai ilimin addini ba duk ilimin da aka baka ilimin rayuwa ne ilimin sana'a ne ilimin ainihin boko ne duk ilim ilimin da Allah ta'ala ya baka zai tambaye ka ranar tashin kiyama wani irin aiki da shi kai ka yi ko online ne ko ka yi cuta ko ka yi son zuciya ko ka yi ƙarya da algush da magudi da ha'inci da iliminka duka wannan sai ka yi bayani wani hadisi imamu turmi ya ruwaito shi hassan al-basri Allah kara masa yarda mun riga mun san waye hassan al-basri ɗaya daga cikin manyan magabata ya rayu ma ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta rene shi yake cewa ya kai dan adam ka sani cewa kai fa kamar kwanaki ne abin kirgawa wato kai a zaman ka da ni a zamana a yau duka kwanaki ne abin kirgawa an riga an kirga mana kwanakin mu yanzu ka duba adadin kwanakin da za ka nema cikin shekara ashirin za ka yi mamaki shekara ashirin din nan za ka iske idan ka ce ɗari uku da sittin da uku so ashirin nawa zai baka adadin shekaru ne kusan za ka samu wajen shekaru masu kwanaki masu tarin yawa to me kai a cikin wannan shekaru wannan shekaru sai hafin basir yake cewa kai ɗan adam ɗin kamar wasu kwanaki ne abin kirgawa duk lokacin da kwana ɗaya ya tafi to ka sani kayi ban kwana ne da duniya ka wani bangaren ka ne ya tafi saboda haka sai ya kasance marigaya na kwarai a salafu salih ba wani abin da suke nadama da shi a duniya idan sun rasa kamar lokaci wanda yake mai amfani wanda ba su yi amfanin komai ba ko ba su ba amfani da komai a cikinsa ba abdullahi bin mas'ud yake cewa ba wani abin da nake nadama a cikin rayuwata shine a ce rayuwata a ce abinda nake nadama a cikinsu shine shine a ce yau ga rana ta hudu har ta faɗi lokaci yana kure mani kwanaki na suna raguwa amma kuma ban yi wani aiki wanda yake na alkhairi a ciki ba wato shi ɗaya daga cikin abin da yake sa ya nadama shine a ce yau rana ta hudu kuma gashi har ta faɗi amma bai yi wani aikin alkhairi a ciki ba saboda me ya riga ya san kwanakinsa ne ya ƙare to ya kamata karewa kwanaki aikinka kuma yana karuwa Huzai ibn Iyas tsaye daga cikin magabata ya tambayi wani mutum ya haɗu da wani mutum yace bawon Allah yau shekara ka nawa sai mutumin yace masa yau shekara ta 60 sai yace masa yanzu kai a ce yau ka kasance kana ta tafiya tinkis tinkis zuwa komawa zuwa ga ubangijinka yau shekara 60 kana tafiya saura kiris saura kaɗan ka isa inda ake bukata ka isa wato a ce ka shekara 60 kana tafiya kaga wannan ai ba karamar tafiya ba ce ba shekara 60 ya ce saura kiris ka isa inda ake bukata inda ake bukatar nan kuma in ka isa dama ba maganar cewa a dawo shi yasa Allah ya ce inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata ba wanda zai isa wurin yayo baya dole in ka je sai ka fada yace yanzu kai munzu sittina sana tasiru ila rabbi kala ta tafiya zuwa ga ubangijin ka yau shekara 60 yushiku an tablu saura kiris sai isa inda ubangijin ka yake fa qala ar-rajul sai mutumin yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga mai imani kenan a yau in ka ce mutum saura kiris ya mutu ai kaga shi kenan in ba za a kai wa kotu za ta raba ku a wuce shekara 60 din ya kamata in ya mutu a lokacin ba abun mamaki ba ne wanda ya wuce 60 ko 70 don ya mutu ba wani abun mamaki ba ne sai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai fubail ya ce masa ka san tafsirin ma'anar faɗin nan da abin da ka faɗa din nan na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san ma'anarsa sai ya ce a'a sai fubail yake gaya masa yake cewa abin da kake shine lallai haƙiƙa kai daga Allah ne ka zo ubangiji ne ya halicce ka to dukkan wanda ya san cewa Allah ne ya halicce shi kuma ya sani cewa lalle zuwa ga Ubangiji zai koma to lalle hakika ya kamata ya sani cewa kuwa idan ya koma zuwa ga Ubangijin za a tsaye da shi dole a tsaye da shi to wanda ya san cewa kuwa za a tsaye da shi a wani wuri to dole ya san cewa in an tsaye da shi ba dole za a tambaye shi to wanda ya san cewa kuwa akwai tambayar da ke jiransa to ya kamata ce ya tattali ansa da zai bayar ina fata kuna fahimta to amma kuma idan ka duba babu ba ansar in ka duba babu ba wanda ke tunanin wata ansar zai gaya ma ubangiji yanzu kalle da mutane ke iba dukiyar gwamnati mal an shiga sabuwar gwamnati kowa kokari yake ya zura bansa haka muke ta tafiya wace tunanin cewa gobe za a tambaye shi wace tunanin ya tsaya gaban Allah gashi kuma hadisi annabi yake cewa ba ɗaya daga cikin mutane sai ya tsaya shi da ubangiji ba tafinta ya yi magana laisa bainahu wa bainahu tarjuman babu mai tafinta tsakaninka da ubangiji Allah ya ce lokacin da dan adam ya tsaya gaban Allah yake magana da shi dama gare shi bai ganin komai sai aikin sa haku gare shi bai ganin komai sai mummunan aikin sa gaban sa kuma jahannama ce ga tanan shin fite iya ganin sa to shi yasa kuma yake cewa duk wanda ya san cewa za a tsaye da shi lallai shi ubangiji ne ya halice shi to lallai ya sani cewa lallai hakika za ba a tambaye shi to duk wanda ya san cewa kuwa za a tambaye shi to ya kamata ya tattali ansar da zai bayar sai mutumin ya ce masa famal hila to me ina matuka kenan akan wannan magana da ka gaya ma kala sai ya ce ya tsira abun dan kankani ne ba wani abu mai yawa bane ba mafitar dan abu ne dan kankani kala sai mai tambaye ce mahiya menene mafitar kala sai ce masa ta sinu fi ma baka baki ka kyautata sauran abin da ya rage maka a rayuwa yanzu tun da kana da sauran rayuwa to kyautata aikinka yi istighfari ga yama Allah komin girman zunubin ka karka karaya qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kyautata gyara abin da ya saura a cikin rayuwarka yugfaru laka ma mada sai a gafarta maka abin da ya riga ya wuce kullin ladina kafaru in yantahu yugfar lahum ma qad salaf ta ga ya makafirai in dai sun bar kafirci to za a gafarta musu abin da ya wuce duk abin da suka wuce shikenan an riga an gafarta Allah ba irin mu bane ba in kai laifi ai ta lalatawa in kai wani abu ai ta magana shi Allah ba haka yake ba abin da ake so kawai ka tuba wa inni la gaffarun liman taba wa amana wa amina salihan in mahtada Allah ba irin dan adam bane ba daga ka tuba shikenan shi yasa ma aka ce duk wanda ya tuba tuba na gaskiya yubaddilillahu sayyi'atihi ma sana mummunan aikin sai ya masa kudin goro sai ya koma kyakkyawa shikenan sai a kalbi littafin ka tafi aljanna ya ce masa tuhsinu bima baqi ka kyautata cikin abin da ya saura sai a gafarta maka abin da ya wuce fa innaka in aka fi ma baqi domin kai idan ka ce zaka ci gaba da munanawa yanzu kana da shekara 40 50 60 kana da shekara 40 saura goma ka mutu ko kana 50 60 saura goma ka tafi ko kayi cikin saura ɗaya ko biyu ko watanni ka mutu idan ka ce cikin 'yan watannin nan da suke saura za ka ci gaba da saba ma Allah oke sai a kama ka bima maba da zunubin da ka aikata a can baya wa ma bakin da kuma abin da ya rage a gaba wato da bayan da gaba duk idan ka saba ka ci gaba da saba ma Allah ka kangare to shikenan sai a kama ka da zunubin da ka aikata a baya da kuma wannan ɗin wanda kake aikatawa a yanzu saboda haka yake da mahimmanci saurin tuba sai ce masa wal a'malu bi qawatim al'amura gaba daya ayyuka na bayi gaba daya ana duba da mutum ya cika wato a musulunci me ka cika da shi ake dubawa ba farkon ake dubawa ba a a ƙarshen ake dubawa ya ku bayan Allah hakika masu hikima suke cewa ita duniya fa wato lo- kamar sa'a ne kamar lokaci ne ɗan ƙanƙani sa'a ɗaya awa ɗaya to ka sanya wannan awar kuma ka sanya rayuwar ta ka gaba ɗaya ta zanto biyayya zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala ya faɗa halin da mutane za su kasance ranar tashin kiyama su da kansu za su furta abin da suke gani ya faru a gare su a duniya sai su ga kamar awa ɗaya ne Allah ta'ala ke cewa ranar da Allah ta'ala zai tashi kafirai a ranar nan za su ga ba su zauna duniya ba ta ce kamar sa'a ɗaya rabin yini ya ta'arafu na bainan amma suna iya ganin cewa wato suna iya fahimtar junansu wato yini ya zo kamar daga safe zuwa zawalin rana haka suke ganin zamansu a duniya kawai ga su an tashe su kowa yana gallon kowa kowa yana gane kowa Allah ta'ala ce hakika sun yi hasara waɗannan da suka karyata hatsuwarsu da Ubangiji sannan ko ba su kasance shiryayyu ba Allah ta'ala ce a ranar da kiyama za su tashi a ranar mujirmai za su yi rantsuwa da Allah cewa ba su zauna duniya ba ga ce sa'a guda ɗaya kawai haka al'amarinsu ya kasance wato za su ga cewa ai ba su zauna duniya ba ma ta ce kawai sa'a guda ɗaya tak ga shan sun tashi a gaban Allah magwayi da daukuka abdullahi dan abbas yake cewa umar dan khattab ya shiga wajen manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai ga annabi zaune ko kishin gide akan wata tabarma irin wannan ta kaba dinnan amma da annabi ya tashi sai ya ga duk tayi alama a jikin hannunsa sallallahu alaihi wa sallam sai umar ya ce ya ma'aikin Allah ba an ɗan samo maka wata ta shimfiɗa ba wadda ta tsamfi wannan taushi a wata ruwaya umar ɗan karɓaɓe ce ga kisra ga ƙaisar ga waye waɗannan kafirai ne amma ga wata irin ni'ima da suke ciki suna kwanciya a kan katifar zinari ya ma'aikin Allah kai da Allah ya aiko kai ne baki da ya ba za a samu maka sai maza Allah ya zauna ya ce mali wa duniya aini menene ruwana da duniya ai ma masali wa masalin duniya misali na da misalin duniya yadda nake da ita kamar matafiyi ne ya sauka gindin wata bishiya ya dan ci abincinsa ya dan yi rurrume bayan lokaci kuma sai ya kama hanya ya barta a cikin wata ruwa ya ce kawai matafiyi ne wanda yana tafiya cikin tsananin zafin rana sai ya samu wata inuwa sai ya dan zauna ya dan ci kalakinsa ya ɗan yi rurrumi kafin rana ce sanyi sai ya tashi kuma ya kama hanyar sai ya ce haka nake a duniya saboda haka haka ya kamata bayan Allah su zama abdullahi ɗan umar yake cewa maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dafa kafaɗa na wani lokaci ya ce ya kai yaro ka kasance a duniyan nan kamar matafiyi kamar baƙo ko matafiyi ɗan tafarki saboda haka sai kasance kenan ashe mutane ga baki daya a cikin wannan rayuwa wato matafiya ne tafiya suke yi ibn al-qayyim Allah ya kansa da gafara yake cewa annasu munzu khuliqu lam yazalu musafiri mutane tunda aka halicce su basu gure ba suna kan tafiya ana halitta ka to ka kama hanya kuma zuwa ina zuwa komawa to kaga tafiya kenan ashe ba karama bace ba tunda aka halicce ka ana kama rai kai wata tara ko wata takwas ko kuma wani ya shekara ya fito duniya ya kama hanya to yanzu ka yi shekara 60 an kaga tafiyar ta yi nisa shekara 50 shekara 60 shekara 70 abin mamaki ga ɗan najeriya sai da ya shekara 50 sai duniya ta buɗe masa sai kuma a lokacin yake ganin ai yanzu ne zai ci duniya shekara 60 ta kare a kansa amma yanzu ya samu kudin da zai gina gidan da zai shekara 100 da ya kira ba ko kuma shekara 50 yanzu ne yake ta faɗi tashin kuma ya zai samu duniya ya samu duniya kuma yanzu shekara 60 ta zo to an yi shekara 60 yanzu 70 ta taho 80 ta taho shi kenan ko ya ƙara 20 a nan wajejen kuma za a gaba wani amfani yana wuce shekara saba'in a yau gishiri da kafi zaguwa da maiko da wadi ya tafi zai yi shi cewa ma duniyar ma ya gaji da ita gaba ke dubi waɗanda suka fi kowa jin gaji idan ka dubi ɗan shekara saba'in ya kake gani zai ya gaji jini ya hau shuga ya hau wane ne ya hau waye ya hau ga problem ɗin iyalai to amma aka ake shirin cin duniya kuma allah sauke sai ibn al-qayyim yake cewa tun da aka halice su akan tafiya suke ko ba su da wurin da za su huta cikin tafiyar nan tasu wurin da za su yada zango wuri ɗaya ne ko dai a cikin gidan aljanna ko a cikin gidan wuta Allah ka sauke ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa ki da diga hisabin mutane ya kusata amma su suna cikin ɗimuwa suna cikin gafala sannan kuma ba su ma sani ba gashi nan ane musu wa'azi amma wa hun fi ghaflatin mu'ridun suna cikin ɗimuwa kuma suna kawar da kai ba sa sauraron wa'azi muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da tuba tun kafin lokacin mu yayi ya sanya kuma lashira mu ta yi kyau sannan ya azurta mu da ainihin kalmar shahada idan mutuwar mu taso sannan kuma ya sa lokacin mu ya zanto mai amfani a gare mu muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarka a cikin rayuwar mu da yawaita mana ainihin ni'imomin nan da muke gani na ruwan sama muna fata Allah ta'ala ya sa amfanin ya zanto mai amfani a gare mu kuma ya sanya shi ya zanto dalili ne da za mu gane cewa ni'ima ce daga Allah mu bauta masa muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya ya kare mu daga sharri da fitina da ainihin ainihin cututtukan zamani muna roƙon Allah ta'ala ya sa ainihin zurriyar mu ta zanto zuriya mai albarka wanda za ta yi mana addu'a bayan mutu muna roƙon Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmi gabaki ɗaya ya kare addinin sa ya kare masu taimakon addinin sa ya ku bayan Allah mu yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah hakika Allah yana umarni da ayyuka Annabi salati الله نجوى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأعوذ بأخذ الله إذا أخذتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيلها وقد جعلتم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم